الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za mu tashi darasi na sha bakwai insha Allah a cikin karatunmu na sharh ibn aqil ala alfiyat ibn malik muna cikin babin al-ma'rifatu wan nakiratu wal ma'rifa muna cikin mabahith din ad-damir wajen ittisalu ad-damir wa infisaluhu yaushe ake amfani da damirul muttasil yaushe ake amfani da addamir almunfasil za mu tashi wa qaddimil akhassa ko na'am
bismillah alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd فيقول المؤلف رحمه الله وقدم الأخص في اتصال وقدم ما شئت في انفصال ya ce wa ƙaddimil a hassa fitisali wa ƙaddiman mashita fin fisali ka gabatar da mafi keɓanta daga cikin zamirai da suka zo suka haɗu suka zamanto muttasila zama'ir fitisali a cikin al'ittisal wato a cikin zama'ir muttasila ka kaddamar da wanda yake shine ya fi keɓanta idan suka zamanto su biyu ne suka haɗe wa qaddiman ma shi ta fi infisali ka kaddamar da wanda ka so a wajen al'infisal idan munfasila ne a to ka kaddamar da wanda ka so ka kaddamar da wanda ka so daga cikin abdama'ir guda biyu da suka zamanto munfasila ba tare da wani ka'ida ba to kun ga kenan ya kamata ka san menene tartibul dama'ir wajen a takhsis wani ne yafi zamantowa a khassu dole sai ka san wannan ka san tartibin to shine zai mana bayani a sharhi
damirul mutakallim akhass min damirul mukhatab to yace damirul mutakallim damirin mai zance shine yafi zamantowa akhass yafi kebanta da damirul mukhatab wanda shine na biyu wa damirul mukhatab akhass min damiril ghaib damirul mukhatab mukhatab kuma damir din wanda kake zance da shi akhass min damiril ghaib shi yafi kebantuwa da damirin wanda kake bada labarin sa al ghaib saboda haka almutakallim sannan almukhatab sannan alghaib haka tartibin yake wajen ad-dama'ir
fa in jama'a damirani mansubani to idan damirai guda biyu wanda suke a matsayin nasba suka hadu ahaduhuma akhasu min al-akhar ɗayan su yafi keɓanta daga ɗayan fa in kana muttasilaini to idan suka zamanto muttasilain a haɗa sade suke imma da zami imma da harf wa imma da a'i in suka zamanto a sade suke eh imma da harf wa imma da fi'il wajaba taqdimu al-akhass minhuma to ya wajaba ka kaddamar da wanda yake shine al-akhassu daga cikin su su biyu fa taqulu
na haka sai ka ce ad-dirhamu a'taytukahu ad-dirhama a'taytukahu mai al'ishtigal ko? addirhama a atsayi tukahu kaga wannan dama'ir nawa aka yi aka hada dama'ir uku dama'ir uku amma maganan mu akan dama'ir inda suka zama to mansubai ko a atsayi tukahu a atsayi tuka kaga damirul mukhatab hu damirul ga'ib sai aka kaddamar da damirul mukhatab akan damirul ghaib domin shine akhassu da kuma a'taytanihi shi ma nan aka kaddamar da ya'ul mutakallim akan damirul ghaib ko saboda al mutakallim akhassu min al ghaib ad-dirhama a'taytanihi na'am da kaddamar da kaf da ya alalha akan alha
لأنهما أخص من الهاء domin su sun fi keɓanta da alha لأن الكاف للمخاطب domin shi alkaf din nan lil mukhatab ga wanda kake zance da shi ne والياء للمتكلم ita kuma ya lil mutakallim والهاء للغائب ita kuma ha lil ghaib to ku kawo waye zai a kawo misalai irin wannan ya dama ai da yake muna maganan ta abdama'irul mansubat wanda aka yi musu nasaba kaga ita ta ai ita ce fa'ili ita ce fa'ili marfu'a dama kuma fa'il dole ya zamanto shine farko shine zai zamanto yayi ittisal mubashir tare da fi'ilin sa'altuka hu ko almas'ala sa'altuka ha ko almas'alata sa'altuka ha mhm na'am to nan ka kawo rikici saboda wajen zanna wajen zanna ka san me muka ce me muka ce kaza ka hiltanihi wattisala akhtaru ghairi ikhtaran fisala saboda ka akwai sabani akan zanna ko zaidun zanantukahu wannan shine abinda ibnu malik ya zaba wa zaidan zanantuka iyahu shine ghairi ikhtaran fisala shine mazhabar sibawai na'am ko ba ake ce mana ba fi kuntuhu fi kuntuhu al-khulfun tama kadhaka khiltanihi wattisala aqtaru ghairi ikhtaran fisala na'am to ku kawo wani misalin ahsai ahsant athauba ka sautukahu ku kawo wani alkitaba a tsaitukahu ai ku kawo to ku canza wani fi'ilin mana mun yi atsa mun yi sa'ala mun yi kasa addara askantukahu askantukaha tunda addara ai mace ce ko to ai ka kawo iyaha muna ittisal ne in ka kawo iyaha ta fita daga ka'idar wannan za su zama to muttasilai su su biyu al العدي العطية الهدية رجاء رجعتك ويكنا في كذا ودا خطية أدير تقواتي إيه رجعتك ها تو نعم درس درس درس إيه الدرس درستكه الدرس درستكه نعم السيارة أخرجتكها إيه. كو ركبتكها إيه. مم. وكاو wani misali kuna ce kowa sai ya kawo misali ne na'am na'am alfa'idata amlaitukaha na'am amlaitukaha
ولا يجوز تقديم الغائب مع الاتصال baya halatta kaddamar da damirul ga'ib tare da ittisal فلا تقولوا ba za ka ce أعطيتهوك ba za ka ce a tsaitu huka ba kaga ka dau- ka kaddamar da ha akan ka Mm.
ولا أعطيتهوني ba kuma za ka ce a tsaita huni kai bobanci in kai haka وأجازه قوم amma wa ajazahu qaumun waɗansu waɗansu mutanen waɗansu malamai sun ce ya halatta ومنه wa minhu daga cikinsa ما رواه ابن الأثير abinda ibn al-athir ya ruwaito في غريب الحديث a cikin gharibul hadith من قول عثمان wane ne gharibul hadith na ibn al-athir an-nihaya fi gharibul hadith na'am daga kaulin Uthman radiyallahu anhu أراهم الباطل شيطانا arahumunil batilu shaitanan Mm, arahumu ni albatilu shaitanan mece ce ma'anar wannan jumlar Al- arahumu ni albatil
aranihum e haka ya kamata aranihumul batil shaitanan arahumunil batilu shaitanan wato kare ash- a- albatil wato karkatar da suka yi ya nuna musu ni shaidani ne ya nuna musu ni shaidani ne haka usman aka ruwaito ya faɗa Eh, sunan asuwa su asuwar ba waɗanda suka yi masa tawaye ya ce karya albatil ya zo ya nuna musu ni ni shaidani ne saboda haka kamar uzuri yake musu ya ce kar a kashe su Mm, kar a kashe su suna da shubuha Eh, shubhasu suna ganin ƙarya ta zayyana musu cewa shi shaidani ne to menene shahid anan hum ya zo da farko Eh, an kaddamar da damirul ghaib akan damirul mutakallim an kaddamar da shi akan aliya na'am
ko da hausa Mm.
ubangiji zai zama kama a ce na ba ka shi ko na ba shi kai Mm. ya haga a hausa haɗe
a hausa a hausa Ana da ban ma'ana.
eh anan ma'ana tana canza Duka ce na ba na ba ka shi
na baka shi da na bashi kai kaga ai akwai bambanci eh a ataituka hu ya haɗe da ataituhu ka eh na me fasara sa shi ma shi din ne a ataituka hu na baka shi yawwa wa ataituhu ka Mm, shi ma na baka shi wanda shi bai amma eh amma kaga a Hausa ai ya- yana yana canzawa ma'anar ta canza na baka shi na bashi kai na gan shi ganin shi ne
ai baka kawo makule biyu ba Mm? a hausa akwai bambanci amma a larabci taqdim da ta'khir baya canza ma'ana amma a hausa in kai taqdim da ta'khir zai canza ma'ana
na nuna maka shi. Na nuna maka shi.
ba shi fasa
yanzu kaga wannan kamar na sayyidina usman a arahumuni arahumunil batilu shaytana ta nuna musu ni a a ƙarya ta nuna musu ni ko kuma ta nuna musu ta nuna mun su kaga akwai bambanci a ma'ana amma a larabci ma'anar ɗaya ce takdim da ta'akhir din tunda kamata ya ce arahum a a a a Rani a rani a- wato a'a na'am albatilu a rani hum shaitanan a rani hum shaitanan فإن فصل أحدهما fa'in usila ahaduhuma idan aka infisali in aka yanke ɗaya daga cikin zamiran suka zamanto ɗayansu ya zamanto munfasil ne كنت بالخيار to sai ka kasance da zaɓi فإن شئت قدمت الأخص idan ka so ka kaddamar da al'ahas فقلت sai ka ce الدرهم أعطيتك إياه addirhama a tsaituka iyahu kaga ka kaddamar da al'ahas mm, وأعطيتني إياه da kuma a tsaitani iyahu a cikin damirul mutakallim Mhm. da aga bi taqdimil akhas ala alqaida ko
وإن شئت قدمت غير الأخص in kuma kaso sai ka kaddamar da wanda yake ba al akhas ba فقلت sai ka ce أعطيته a إياك tsaituhu iyaka وأعطيته إياي da a tsaitu a tsaitahu iyaya
وإليه أشار بقوله daga wannan- ga wannan ne yayi ishara da fadinsa وقدم ما شئت في انفصال ka kaddamar da wanda ka so a wajen infisal wato a wajen dami idan aka samu idan aka samu al-infisal
وهذا الذي ذكره ليس على إطلاقه amma wannan abin da ya faɗe shi ba abu ne wanda yake an sake shi ba kaidi ba بل إنما يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال عند أمن اللبس yana kadai yana waje ba a kaddamar da wanda ba a hassu ba a lokacin a halin infisal idan ya zamanto an aminta daga jirkicewar ma'ana
فإن خيف لبس in aka ji tsoron wato rikicewar ma'ana لم يجوز to bai halatta ba فإن قلت idan ka ce زيد أعطيتك إياه zaidun a tsaituka iyahu
لم يجوز تقديم الغائب to bai halatta ka kaddamar da alga'ib ba فلا تقول ba za ka ce زيد أعطيته إياك ba za ka ce zaidun a tsaituhu iyaka ba لأنه لا يعلم domin a lokacin nan ba a sani ba هل زيد مأخوذ أو آخذ shin zaidun shine aka karbe shine aka bayar da shi aka karbe shi ko ka shine aka bawa ya karba ko Eh, in ka ce a ataituka iyahu zaidun a ataituka iyahu wannan kai aka bayar wannan kaga a zaidun kai aka ba zaidun shine ma'khud shi aka bayar ko amma in kace zaidun a ataituhu iyaka shi shine shine ya karba za zaidan ba za a iya fada ya zama to ta babin ishtighal ba
idan ya zama na zaidan Mm.
ya zama na zaidan shi aka yi kyautar da shi in aka ce kuma zaidun shi zaidu shi aka bawa to ai saboda ita kyauta tana hada guda biyu da wanda aka ba ma kyautan maf'ul ne da abin da aka ba da kyautan shi ma maf'ul ne duk su biyun ne saboda haka kaga idan baka bi wannan ka'idar ba ba za a gane wanne ne aka ba ma ba wanne ne kuma kyautar dole tartibin shine zai fitar da wannan Mm. yanzu kaga kamar in kace a ataitu zaidan amran ko a ataitu zaidan amran ya halatta ka aka sa ka ce a ataitu amran zaidan bai halatta ba don ka ce a ataitu zaidan amran shi na farko zaid da aka faɗa shi aka bama shi kuma na biyu amr shi ne abin da aka bayar so in ka aka sa ka ce a ataitu amran zaidan hmm? ma'anar ta canza
وباتحاد الرتبة ذم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا idan suka zamanto darajarsu ta zamanto ɗaya wato zamirai ne guda biyu a daraja ɗaya ko mutakallim ko muhatab ko dukkaninsu za'ib ne in suka- in suka haɗu su su biyu to ilzam fasla ka lizumta amfani da na biyun ya zamanto zamir munfasil ba za ka kawo su muttasilai guda biyu ba waƙad yubihul ghaibu fihi wasla amma kaɗan ana samun idan damirul ga'ib ne wannan yana halatta a yi wasl a yi ittisal Hmm? an fahimta idan zamir wato idan suka yi daraja ɗaya a a- kamar ka ce ko bari mu ga misalin da zai kawo
إذا اجتمع ضمير- آه، ضميران idan zamirai guda biyu suka haɗu وكانا منسوبين kuma suka zamanto mansubai واتحدا في الرتبة kuma suka suka daidaita a cikin daraja كأن يكونا لمتكلمين kamar su zamanto ga mutakallim guda biyu أو مخاطبين ko kuma ga mukhatabaini wanda ake zance da su أو غائبين aw ga'ibain ko wanda ba sa nan فإنه يلزم الفصل في أحدهما to yana wajaba a yi amfani da damirul munfasil a ɗaya daga cikin su wato a rabe shi فتقول sai ka ce أعطيتني إياي a ataitani iyaya ba za ka ce a ataitani ni ba وأعطيتك إياك ka ce a ataituka iyaka ba za ka ce a ataituka ka ba
وأعطيته إياه kuma ka ce a ataituhu iyahu ba za ka ce a ataituhu hu ba ولا يجوز اتصال الضميرين baya halatta a yi a amfani da mi- da damirai biyu su zamanto muttasilai a cikin irin wannan hali فلا تقول ba za ka ce أعطيتني ني eh, ba za ka ce a taita ni ni ba ولا أعطيتك ك ko ka ce a taituka ka ولا ko a taituka kunna ko a taituka kuma duk na'am ولا أعطيته هو.
haka ma ba za ka ce a taitu huhu ba نعم إن كان غائبين na'am haka ne idan suka zan kasance ga ibai ne واختلف لفظهما kuma lafazinsu ya saba قد يتصلان to za su iya ittisali نحو kamar ka ce الزيدان الدرهم أعطيتهما هو ka gani azzaidani addirhamu a tsaituhumahu a tsaituhumahu kaga ga damirai na ne ne damiran هما huma da hu ka gani ga sunan an yi musu ittisal ba a ce a tsaituhuma iyahu ba
وإليه أشار بقوله بالكافية da wannan ne ya yi ishari- ya yi ishara da faɗinsa a cikin alkafiya ita ma kafiya tana daga cikin littafin ibn malik na nahau
مع اختلاف ما ولها وضمنت إياهم الأرض ضرورة
ضرورة تقتضت مع اختلاف ما ونحو ضمنت إياهم الأرض الضرورة تقتضت tare da wani ɗan saɓani tare da i- i- saɓani wato da aka samu a a tsa- a a tare- idan aka samu sabanin wato nau'in damiran sabani dan kankani shine sun yi daidai a rutba amma sun yi sabani a lafazi abinda suke ishara da kuma zaminat iyahumul ard ya zamanto za a iya zuwa da damir al-muttasil amma sai aka ki aka zo da damir munfasil Hmm? wa ma ikhtiyari la yaji'u al-munfasil idza ta'atta an yaji al-muttasil wanda muka kaddamar kamar a wajen dhaminat iyahumul ard kaga dhaminat iyahumul ard nan me ya kamata a ce kalmar ta kasance dhaminathumul ard tunda babu dalilin da zaka zo da dhamir munfasil bayan zaka iya zuwa da dhamir muttasil to a nan- a kwatankwacin irin wannan ma ad-darura tuqtadat larura ce ta hukunta ai haka وربما أثبت هذا البيت في بعض النسخ الألفية wani lokaci ma akan tabbatar da wannan baitin a cikin nusha ta alfiya Eh, waɗansu nushohi waɗansu kwafi na alfiya sai ga an sa wannan baitin a ciki amma ba walaisa min ha baya cikin alfiya ba bait- a baitin ba na alfiya ba ne وأشار زكافية.
بقوله ونحو ضمنت ya yi ishara da faɗinsa da cewa na hawi zaminat iyahumul ya zuwa ga ƙarshen baitin إلى أن الاتيان بالضمير منفصلا cewa zuwa da zamir halin kasancewarsa munfasilan في موضع يجب فيه a اتصاله wuri wanda yake ittisalinsa yake wajaba ضرورة wannan larura ce كقوله kamar faɗinsa بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت وارث.
إياهم الأرض في دهر da الدهر hariri me yasa kace al'amwata أي بجائز الأموات والأموات ahsant eh tunda wannan ah, al-mudaf il- al-mudaf ah, ismu fa'il ne saboda haka al ba za ta hana ai masa idafa ba Mm, saboda haka zaka iya idafa kuma zaka iya masa raf'a na'am Eh, wannan baitin ya gabata ko fil bil wa qad taqaddama ambaton wannan ya ya gabata وقبل أن النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم yace wa qabla yan nafsi kafin ya ta rai ita ce ya mutakallim kenan an nafs ta nafsuka ita ce ya din kankan kanka kai al mutakallim ita ce ya mutakallim kenan ma al fi'li in ta hai ittisali tare da fi'ili ku duba in ta ittisali tare da fi'ili ba ittisali tare da suna ba ko harafi nunu wiƙa ultuzim ana lizimta nunu wiƙaya nun ta wiƙaya an kira ta nunul wiƙaya nun mai hanawa mai hanawa a wato me take hanawa tana hana fi'ili ya zamanto ya yi jarra fi'ili ya zamanto ya yi kama da tunda jarra ta daga cikin hawasul al'asma to idan ya zamanto aka haɗe fi'ili tare da ya'ul mutakallim sai ya zamanto kamar fi'ili ya zamanto mudaf ita kuma ya'ul mutakallim ta zamanto mudaf ilaihi to sai a kawo nun dan ta hana a ma fi'ili wannan ta'addancin a- a a- a yi masa wannan abin da bai dace da shi ba walaisi qad nuzim amma rashin kawo nunul wiqaya tare da fi'ili an same shi a halin laro a halin waka shine wal an samu laisi kun ga laisa fi'ili ce duk da yake qasir to an hada ta ta nunul wiqaya ba a ce laisa ni ba sai aka ce laisi ya zo a halin nazm wato a halin ah, waka na'am إذا اتصل إذا اتصل بالفعل ياء المتكلم
idan fi'ili ya hadu da ya'ul mutakallim ليقته لزوما نون to to akwai wata nun da take saduwa da shi luzuman dole تسمى نون الوقاية ana ba ta suna nunal wiqaya sunanta kenan وسميت بذلك an hada ma- an ba ta wannan suna لأنها تقي الفعل من الكسر domin tana kare fi'ili daga ai masa kasra tunda fi'ili ba ai masa kasra ko jarra ba ta shigarsa وذلك نحو kamar wannan shine kamar أكرمني akramani ba za ka ce akrami ba wannan sai hausawa akrami malam akrami to amma a larabci ba za ka faɗa haka sai dai ka ce akramani ويكرمني da kuma yukrimuni kaga wannan nun din ko
وأكرمني wa akrimni fi'il al- kage ya kawo misalin fi'il al-madi da fi'il al-mudari da fi'il al-amr akrimni na'am وقد جاء حذفها مع ليس شذوذا an samu shafe wannan nun din nunul wiqaya tare da laisa shuzuzan wato abu wanda yake ratsatse bai bi ka'ida ba كما قال الشاعر kamar yadda mawaki ya ce عددت قومي كعديد faisi idh dhahaba alqawmul kiramu laisi na'am yace adattu qaumi na kidaya wato a, na na kididdigi mutane na a, wato ka adidi taisi kamar misalin yadda ake kamar adadin wato yashi Sa- yashi an san in kace zaka kirga tsakon kwanan da ke cikin yashi ya za ka ga yawa to yashin ma kuma ma ba kawai wai kawai yashi kaɗan ba yashi mai yawa shine abtais ar-ramlul kathir Ah, idh ah, idh dhahaba al-qaumul kiramu laysi sai naga dukkan mutane masu da- masu daraja da martaba duk sun tafi laisi in ban da ni wato ni ne kadai na dani na- na na ragu a cikin mutanen banza ke faɗa haga zagin mutanen yayi duk ya zage su to ya ne daidai tun wannan ratse ne daidai laisani eh laisani ya ce laisi Mhm. Eh, gashi ne ya ce a shahidu fihi fi hadha albayti shahidan wa kilahuma fi lafzi laisa laisi amma al-awwal fa innahu ata bi khabarihi dhamiran muttasilan a gani laisi wala yajuzu inda jamharatin nuhad an yakuna illa munfasilan Mm. fi kuntuhu al-khulfun tama wanda muka yi ko فلا فكان يجب عليه على مذهبهم هذا أن يقول ذهب القوم الكرام ليس إياي كما دومن كنته كما تأكد كنت إياه أما أنسى موسى أنا هكا إن يكنه فلن تسلط عليه كو وإلا يكنه فلا خير لك في قتله الثاني الشاهد نبي شيني وهو الذي جاء الشارح بالبيت من أجله هنا حيث حذف نون الوقاية من ليس مع اتصالها بياء المتكلم وذلك شاذ عند الجمهور الذين ذهبوا إلى أن ليس فعل وانظر ما ذكرناه في صفحة 90 في صفحة 90 يجي الصفحة التي قبلها
واختلف في أفعل في التعجب
أن يسابني أكن أفعل نتعجب م?
هل تلزمه نون الوقاية أم لا to shi ma nuna luƙaya tana lizimtarsa ko ko ba ta lizimtarsa فتقول sai ka ce ما أفقرني ma afqarani إلى عفو الله ila afwillahi afqara kaga af'ala amma na ta'ajjub mamakin tsananin bukata ta yi zuwa ga afuwar Allah ما أحوجني eh ma ahwajani na'am
وما أفقري إلى عفو ko الله kuma kace ma afqari ila afwillah عند من لا يلتزمها فيه a wajen wanda baya lizimtar baya ganin lizimtar nunul wiqaya a cikin shi afqara din af'ala lit ta'ajjub والصحيح abinda yake sahihiyar magana أنها تلزم shine tana lizimta Ah, tana lizimta saboda cin af'ala af'ala litta'ajjub suna ne ko fi'ili wanda yace suna ne ba za- ba zai lizimta ba wanda yace kuma ba suna bane sai ce tana lizimta shine asalin sabanin gashi nan ma yi ishara al-khilaf bain al-basriyin wal kufiyin fi iktirani nun al-wiqaya bi af'ala min at-ta'ajjub mabniyun ala ikhtilafihim fi annahu huwa ismun aw fi'l فقال الكوفيون هو اسم وعلى هذا لا تتصل به نون الوقاية لأنها إنما تدخل على الأفعال لتقيها الكسر الذي ليس منها في شيء وقال البصريون هو فعل وعلى هذا يجب اتصاله بنون الوقاية لتقيه الكسر
الغالب نعم الغالب أنها فعل
شيء أفعال التعجب هي ياخذ يعني كمان الاسم اكثر الاسم ما افعل ما احوجه ما يندر كده انت ما افكري ما
Mm, to a ka ka kyale na nuna wikaya abinda za ka zo ka kawo shi shi shi kadai a falar ta'ajjub din ya fi kama da suna ko ya fi kama da fi'ili ma ashrabaka lil ma ma a mu kawo a cikin alkur'ani a ma ajabaka ma ajalaka ai ba za ta shigo hmm? ma akfara ma akfara ma akfara hmm? ya fi kama da fi'ili hmm. ma akfarahu a ma an sanihu ba ta'ajjub bane ma din nafiya ce na'am to wannan dai sabanin kufiyun ne da basriyo na'am na'am
وليتني فشاوة وليتي ندعو
وما لعل أكسكم مخبرا mukhayyara أو مخيرا
mukun mukhayyira mukhayyira wa kun mukhayyira بالباقيات واضطرارا خففا minni wa anni ba'du man qad salafa yace wa laitani fasha laitani ta yadu in zaka ce wato ana sa nunul wiqaya bayan laita tare da cewa laita ba fi'ili bace ko harafi ce to laitani fasha wa laiti nadara laiti kuma tare da share nunul wiqaya nadir ta karanta wa ma la'alla kis tare da la'alla kuma ka yi akasi wannan an zo wato a cikin af'alun nasiha kenan tare da la'alla ka akasa saboda haka la'alli shine fasha la'allani nadara Mm? Eh, la'alli ya fi yawa ko la'alli a amalu salihan La- eh? la'alli ablughul asbab Mm. to me ina la'alla ni din ai la'alla na ne ba ba nunul wiqaya bace muna neman nunul wiqaya Eh? akwai la'alla ni a cikin alqur'ani a to to shi yasa yace wa wa ma la'alla kis wa kun muhayyira fil baqiyat ka zamanto kana da zabi fil baqiyat a sauran af'al din Hmm? ka anni da ka annani ko dama ai a akhwatu innani Hmm? a ka inna laita ya a- a- abi- a- abin nan ka inna anna la'alla da laita laita la'alla eh, eh, ya amma ya baitin yake ne ibn malik li inna laita ya laita li inna anna la- ah, aksu ma ka- ma- malika na min amal farkon baitin babin inna za mu zo shi anyway Eh, eh, ga shi nan ai baitin nasa wani lokacin abu ya zo sai ka ji sai ka ji shi نعم لإن أن ليت لكن لعل كأن أكس مالي كان من عمل لإن أن ليت لا- لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس مالي كان من عمل نعم تويتي في الباقيات ونيني الباقيات نم سوني إن دا أن دا كأن دا لكن zaka ce inni da innani zaka ce ka a anni da annani ka anni da ka annani lakinni da lakinnani na'am wattiraran khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa ba'du man qad salafa shine fa'il sashen malamai da suka gabata ya haffafa a minni da anni ittiraran ta babin larura ya ce mini da ani Hmm? Ya- ka- me yayi in ya ce mini ya cire nunul wiqaya ya cire nunul wiqaya tunda in ka ce ai min wannan nun din ta harafin ce da an nun din ta harafin ce sai kawai ya sa ya din bai kawo nunul wiqaya ba maimakon ya ce anni da minni na'am da la- eh, wa fi eh, eh, eh, wa fi ladunni qalla me- me- me- me- ne ne ne zai zo ai wa fi ladunni laduni qalla Eh, zai zo baitin wa fi ladunni laduni qalla kware shi ne baitin da zai zo nan ga wa fi qadni wa qatni al-hasf aidan qad yafi na'am duk wannan fa duk magana ce akan nunul wiqaya ya ul mutakallim na'am ذكر في هذين البيتين حكم نون الوقاية مع الظروف to a cikin waɗannan baitoci guda biyu ya ambaci hukuncin nunul wiqaya tare da harafai فذكر ليت sai ya ambaci laita وأن نون- shine harfu tamanni kenan نعم. وأن نون الوقاية لا تهذف منها da ci- kuma ya ce ita nunul wiqaya ba a shafe ta daga laita لا ندورا illa nuduran sai dai halin kasancewar sanadiran كقوله wato kaɗan نعم.
kamar faɗin mawaƙi كمنية جابر إذ قال ليتي na'am أسادفه وأتلف جل مالي na'am kamuniyati jabi kamuniyati jabirin idh qala laiti usadifuhu wa utlifu julla mali wato kamuniyati jabir kamar wato burin jabir idh qala yayin da yace laiti usadifuhu In- ina ma in haɗu tare da shi wa utlifu julla mali kuma in sa- in halaka duk eh, wato mafi yawan dukiyata akan dai in sadu da shi din
والكثير في لسان العرب ثبوتها to abin da yake alkathir mafi yawa a cikin lisanin arab a harshen larabawa fubutuha tabbatar da lai- da nun din وبه ورد القرآن da shine alkur'ani yazo قال الله تعالى Allah ta'ala ya ce يا ليتني ya laitani kuntu ma'ahum فأفوز فوزا fa fuza fawzan azima
وأما لعل
amma ita kuma la'alla harfu tar- ita shine harfu taraji laita harfu tamanni ko na'am فذكر أنها بعكس ليت sai ya ambaci kan cewa ita wato akasin laita ce فالفصيح تجريدها من النون
wato lu- luga mai fasaha shine akwa- a- wato a tsiraitar da ita daga nun kar a hada ta da nun قوله تعالى kamar faɗin Allah ta'ala حكاية عن فرعون yana mai hikaya ga fir'aun a akan fir'auna لعلي أبلغ la'alli ablughul asbab bai ce la'allani ba ويقل ثبوت النون tabbatar da nun din yana kar- wato kaɗan ne كقول الشاعر kamar faɗin sha'ir وقلت أعيران القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجد فقلت سينتشي مسو أعيران, القو... أعيران القدوم يتشي كبان أران واتو دندروس kun dundurus ake ce masa ko ba magirbi ba dai ko eh a abin nan diga ita ce diga eh dundurus ita ce daji kuma dagi a dagi haka ne akwai dudu dudu din akwai shi ne mai gabusashen bai da shi mai da eh ne wanda mara kaifi shi ne dundurus mai gaba mai kaifi daya wanda ba shi da kaifi mai kaifi ɗaya ba diga ba diga ita ce mai kaifi biyu mai siriyar aha eh mai guda ɗaya shi ne mai guda ɗayan shine dundurusu ko na san dai haka dai suke fassara shi da hausa alƙadum gizago ban san gizago ba ne ne gizago shi na sassaka ne ko Mhm. na sassaka ne ko na ce ku bani aran wato a abin saran ƙasa kenan alƙadum eh abin saran ƙasa eh haka ne kaga ba wanda wanda za a tona shi eh abin a a- to ai dundurusun ne ai da shi ake ne bayan ga ta yayi bala'i a ba gatari ba ai ba gatari ba ne ya ce la'allani domin ƙaunata a hutu biha ƙabran domin wato in keta a- wato in da- in sanya kabari in tona kabari li abyadha majidi ga wato mai haske fari majidi maɗaukaki wato wannan yana da ah, yana daga cikin ah, rifa ne yake yi Eh, rifa ne yake yi an yi mutuwa yake masa ah, yake masa wato ah, ah, yake masa baitin kukan rashi ga shahid shine la'allani ko a yabo ne da yake yi jimami na'am yana jimamin rashinsa ah to wannan ba rifa bane kenan ya ce qabrar al-muradu bihi al-jafn ay al-qirab wato gidan takobi wa huwa al-jirab alladhi yughmadu fihi as-sayf al-abyad majidi sayfin saqil shi wannan ma ya ce ga baki ɗaya isti'ara ne kenan yake yi wato yabo ne yake yi akan takobi ka amma ni dai sai na ga kawai sai a wani wallahi ya fi sani abin da ke baki eh a sharhin abin da yake nuna kenan ثم ذكر أنك بالخيار في الباقيات sannan ya ambata cewa kai kana da zaɓi a cikin sauran kalmo sauran wato akhawatu inna أي في باقي أخوات ليت ولعل a cikin sauran yan uwan laita da la'alla وهي su ne إن inna وأن da anna وكأن da ka'anna da ولكن lakinna فتقول sai ka ce إني inni da إنني innani وأني ka ce anni وأنني da annani وكأني ka ce ka'anni وكأنني da ka'annani ولكني ka ce lakinni ولكنني lakinnani ko Mm.
ثم ذكر أن من وعن sai sannan ya ambata cewa da min da an su ne harfai waɗanda suke da nun a ƙarshensu تلزمهما نون الوقاية nunul kaya tana lizimtar su فتقول sai ka ce مني minni وعني da anni da yin shadda ومنهم من يحذف النون akwai daga cikin larabawa da yake cire nun ɗin ya shafe ta sai ya ce مني mini وعني da ani بالتخفيف bitafif da sauƙaƙa nun ɗin وهو شاذ wannan kwaratsatse ne قال الشاعر a sha'ir ya ce أيها السائل عنهم وأني لست من قيس من قيس من نعم لست من قيس من قيس ولا قيس مني نعم أيها السائل عنهم وأني يا كيمي ين تنبيا أكينا دا- أكنسو دكما أكينا لست من قيس ني بعد قبيلة قيس نكبا ولا قيس مني قيس ما بعد غرين تكبا باني باسو qaisu ailan qaisu ailan kenan min mudar na'am وفي لدني لدني قل وفي qadni wa qadni alhath aidan qad yafi wa fi ladunni a cikin ladunni shi ladun ita kun ga- kun ga ladun suna ne Eh? Ah, to a cikin ladun ah, ah, a cikin ita ladun a ce ah, ah, wajen ladunni to laduni kalla laduni tare da shafi nunul wiqaya kalla kaɗan ce wa fi qadni a cikin kuma qadni qad a a hada ta da a- a- in ta hadu da nu- da ya'ul mutakallim a ce qadni da kuma qad wanda ba bi ma'ana hasbu eh a a- qadni wa qadni alhadfu aidan qad yafi shafe nunul wiqaya ma yakan yakan zo wato yana cika ka ce qadi da qati na'am
أشار بها بهذا
ya yi ishara da wannan إلى أن الفصيح في لدني cewa abin da yake mai fasaha a cikin ladunni إثبات النون tabbatar da nun وقوله تعالى kamar faɗin Allah ta'ala قد بلغت من لدني عذرا udra an balabta min ladunni udra
ويقل حظها shafe ta kaɗan ne فقراءة معناها من لدني بالتخفيف
kamar a, kamar kira'ar wanda ya karanta a, ya ya karanta ta min laduni udra ya karanta ta bi tafif maimakon ya ce min ladunni udra sai ya ce min laduni kira'ar wace نافع lafi laduni haka yake na'am ورش عن نافع warsh an nafi na'am والكثير في قد
wal kathir abinda yake mai yawa a wajen qad وقد da qat ثبوت النون tabbatar da nun نحو قدني da kamar qadni وقدني da qatni ويقل الحذف kuma shafewa kaɗan ne نحو قدي kamar qadi وقدي wa qati أي حسبي ai hasbi wannan su wato wajen sanya nuna lukaya akan waɗansu sunaye waɗanda suke mulazima lil bina mabniyai وقد اجتمع الحذف والإثبات في قوله to an samu baiti da aka samu alhazfu wal ithbat aka shafe nun din kuma aka tabbatar da ita a lokaci daya a baiti daya قدني من نسر الخبيبين qadni nam qadni min nasr al khubaybain qadi قدنية qadni ay qadni qadni ai dan me zaka sa ya din
kadiniya أغنياء من الناس يقول غير الأب شو اللي يقول يتابعون
ni da ni da wajen malamin mu ni haka haka muka karanta ta da man shobar noma برو eh qadni min nasr al khubaybain qadi laysa al imam bi shahih al mulhidi haka zaka ji yana waƙe ta amma ai akwai ya yi rabu ya ce a cikin irabi ba zai taimake ka ba ai. tunda arud ne ni kuma ban ga wani karewar baitin ba in baka sa ba ko
Mm. me wazanin ni ban san ilimin arud ba qadni min nasr al khubaybain qadi amma ai gashi ma laisal imamu kwarai ai ai ai babu ai babu wasali laisal imamu qadni min in kace qadniya an qadniya kaga ka kawo harufa guda hudu dukkan su masu wasali haka ma can kuma gashi ka ce laisal imamu قد qad eh qad ni laisal ko ba ka ba qad ni laisal amma an kace qad niya ba zai zama to laisal ba Mm, mustaf'ilun ne ko فاعل مستقيم eh haka ne mustaf'ilun fa'ilun musta- mm, mustaf ah, مستقيل فاعل مستقيل فاعل مستقيل فاعل مستقيل فاعل qad ni min mus وانت نعم هنا mustaf'ilun in ka ce fa'ilun ɗin da kan ba zai yi ba ba fa'ilun ba ne mustaf'ilun ɗin da shi ne saboda aka ƙadni ne baya mustaf'ilun ƙadni min amma mustaqil na aisa kadimi da kai da kai ai za ka haɗa shi da min ɗin ne za ka haɗa shi da na gaba ƙadni min mustaf'ilun
ibn ibn ai ya wuce shi ma ya wuce ya wuce ba mus mus taf Mhm,
lun mhm.
abi ne almudu Mm, lun mustaqil bakwai kenan so mustaf'ilun eh, bakwai ne bakwai Mhm. qad ni kaga biyu ne mi qad ni qad ni min min nas min nas nas eh, nasril khubaybain na'am mu ci gaba qad ni eh, wa min nasril khubaybain wato ba da taimako taimakon alkhubaibaini su ne abdullahi ibn zubair, ibn zubair ana ce masa a, a suna bakanta masa da s- suke ce masa menene abin din da suke kiransa da shi alkhubaib a, abu kubai abu khubaib eh suna ce masa abu khubaib suna ayyara shi da shi da shi da mus'ab ibn zubair ya ce ba ni ba taimakon alhubaibai ne ƙadi ba ni ba wannan Mm. laisa imamu bi shahihil mulhidi sarki wanda yake za a yi masa bai'a laisa- ba shahi- wato ba marowaci ba ne ba kuma mai yin ilhadi ba ne mai yin yaƙi a cikin harami wato suna ta'arrudi ga abdullahi bin zubair da cewa marowaci ne Mm, saboda shi a abdullahi bin zubair bai shahara da kyauta ba kasan ma shine har yace ma aisha zai mata hajaru saboda yadda take yawan kyauta Mm, ta kaurace masa mulhidi kuma wato yana yin zambo yake masa akan cewar yakin da ya kai a cikin a, dau- daura daura damarar yaki da yayi wato ilhadi ne yayi ilhadi fil haram kaji shi da ya kare kansa bai yi- su waɗanda suka kai masa hari ba su yi ilhadi a haram ba sai shi da ya kare kansa abinda zan ce kenan wani Eh?
rancen shi da ije can ba fakewa ije yi ba yi mana eh, yana ma makkan ma ai a cikin makkan yake eh. to ai ka san mawaki ba ruwansa musamman idan yana son yabo ga masu mulki dan adawa ne eh. Mm. wannan wane ne ya wannan baitin wani abin nukhaila أبي نفيل حميد بن ابن مالك مالك أرك أرك أرك أربعة
هذا الشعراء أصل بني أمية to mhm, mhm, da ku yamdau fiya hajjaj yusuf al-thaqafi mhm, to kaji ko Mm, to ya ce hubaybaini ya ghallabahu li shuhuratihi Mm. na'am أدني من نصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشحيح الملحد كان من جمع النكرة من جمع الضمير كو تو ما شاء الله الحمد لله آه ما شاء الله من أن يتفيا ألفيا كوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك